أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم فهم له منكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق للحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون أنا cikin wannan hali Yusuf da ya zama yanzu shine mai ƙasa wazircin da aka bashi shekara biyu sarkin ya mutu an naɗa shi shine mai ƙasa ga baki ɗaya to an kuma shiga cikin shekaru na wahala na yunwa to da aka shiga cikin shekaru na wahala na yunwa dukkan ƙasan misra da ƙasan falastin da sham da dukkan makwabta yunwa ta haɗa ko'ina da ko'ina to su ƙasar kan'an suna ɓangaren sham ɗin ne inda shi annabi yaƙubu da 'ya'yansa suke to sai kira 'ya'yansa yace ‘ya'yana ina so ku je ku mana awo suka ce ina za mu je baba ku je misra ku yi awo na ji ana zuwa can ana samun awo sai ka aiko ka san garin misra yadda sarakunan suke da zalunci mu kuma ga mu alal baiti sai ta na samu labari an naɗa wani sarki adali kuma abin mamaki Allah ya rufewa annabi Yaqubu labarin Yusuf yana misra shi annabi yusuf yana misira duk abin bai kai tsakanin su bai kai mil ɗari da hamsin ba duk nisan tsakanin bai kai mil ɗari da hamsin ba zango takwas ne kawai na rakuma amma Allah ya rufe dai sai annabi yakubu ya samu ladan da Allah ya shirya masa mai yawa na bakin ciki shi kuma yusuf ya ya sha bakunta to sai ce ku tafi sai musu addu'a suka tafi su ƴaƴan nasa guda goma suka tafi sai suka iso suka iso misra wajen ikwatu yusuf da kalu alaihi suka shiga wajensa fa arabahum da shigansu sai ya gane su ya gane waɗannan ƴan uwansa ne waɗanda suka jefa shi a rijiyar nan su ne dai ga su nan su ne suka zo yau guda goma gaba ɗaya wa hum lahu munkirun amma su ba su gane shi ba ina mai makaranta to ake ta ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah صلى الله عليه وسلم أشهد أن عيسى عبد الله ورسوله abinda ta faɗa tun daga zuciyarta har bakinta ta yarda Allah shi kaɗai ne shi ya komi shi ya kowa shi ne mai komi shi ne mai kowa shi ya sama shi ya ƙasa shi ya komi shi ya kowa kuma annabi muhammadu baban allah ne manzon allah ne allah ne ya aiko shi da wannan addini kuma ta yarda yesu ba dan allah baban allah ne manzon allah ne yadda allah ya kera kowane jinjiri a cikin uwarsa ya sa masa rai ba uban yaron ne ke kera shi ba to haka annabi haka annabi isa alaihi salam ubangiji ya kera shi a cikin maryamu ya sa masa rai allah ubangijin kowa ne ba uban kowa bane ta yarda abin da ta faɗa ta yarda ko ita alhamdulillah ta zama musulma ba ta je ba ko ba ta jin hausa ne a yaron ta masa fa'arafahum wa hum lahu munkirun da suka zo suka shiga shi ya gane su shi annabi Yusuf ya gane yan uwansa domin daɗewar su dama su riga sun zama mazaje kamun su rabu saboda haka ba za su ɓace masa ba kuma ga irin tufafinsu na ƙasarsu da ganin su sai ya gane su amma su ba su gane shi ba gashi ya zama mai mulki ga masu tsaro ta ko ina ga irin tufafi irin na sarauta ga gado irin na sarauta ga ban tsoro ba su gane shi ba a da su gansu suka yi sallama sai suka masa abrananci wato yaren garinsu sai ya ji amsa sai ya musu kiftanci sai ce ta kawo mai tafinta aka yi musu tafinta kai ko daga ina ne suka ce mu daga kasar kan'ana ne wani yanki ne cikin sham to me ya kawo kasana ranka da abin da yake tafi da mu saboda matsin da ake ciki din nan ne muka ji labarin kasar ka ana ba da awo na gaskiya ba a ƙara kuɗi saboda haka ne ubanmu ya turo mu mu zo mu yi awo wajenka sai ce ba gaskiya ba ne ku dai kuɗin gangane ne majallikin asirin ƙasa ne kace ko kaɗan ba haka wani ranka da wallahi abin da muka faɗa muka a mu ba irin waɗannan mutanen bane mu ƴaƴan dukan mu nan ƴaƴan mutum ɗaya ne sunan baban mu annabi yaqubu bawan Allah ne annabin Allah ne shi ma dan annabin Allah ne ishaqa ishaqa ma dan annabin Allah ne ibrahim yace to iyakan ku kenan ku ƴaƴansa da ya haifa guda goma ya to da mu goma sha biyu ne amma akwai karamin mu ya halaka tun yana karami a daji to shi ɗayan kuma ɗayan ƙarami ne yana nan uban ba ya iya rabuwa da shi saboda ya saisaita masa rabuwa da wancan sai to yanzu abin da kuka faɗa ya zan in yarda haka ne sai kun nemo shaidan da zai nuna cewa ku ba ƴan leƙin asirin ƙasa ba ne ku ƴan wani mutum ne shi annabi yaƙubu ɗan annabi sa ɗan annabi ibrahim kuma cewa ƴaƴansa goma sha biyu ɗaya halaka cikin daji ɗaya kuma yana hannunsa ya zan yarda da wannan ku nemi mana shaida sai suka ce to ya za mu samu shaida ranka da muna baki a garin nan wa zai mana wannan shaida ta to shikenan ga wani kauli sai aka ce yanzu yadda za in dai kuna so a tabbatar da wannan ku bani ɗaya daga cikin ku ya zauna jingina ku koma gida ku zo da karamin ya zo da wasiƙa daga babanku wanda za su tabbatar da abin da kuka waɗannan gaskiya ne suka ce ai babanmu ba zai iya ba mu karamin mu zo da shi ba ce to in dai ba ku koma gida kun zo min da wasiƙa daga babanku tare da wannan karamin kanin ku ba to ba zan ba zan muku awo ba ko ba zai yarda sauke ku ba ko kusa da gari da ƙasa ta kar ku shigo ban yarda da kowa shine wanda za mu karanta nan wa arafa wa hum lahu munkirun ولما جهزهم بجهازهم قال اتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين ولما جهزهم بجهازهم قال اتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين في جنس أكي مسأو na raƙuma guda goma da aka musu awo na raƙuma guda goma sai aka ce to sai sarki ya ce musu to zan sallame ku amma da sharaɗin lalle ku zo min da ƙaramin ƙanin kunnan don in tabbata abubuwan da kuka faɗa duk gaskiya ne domin kun ga dai mun muku awo ba tare da mun ƙara muku kuɗi don ana tsadan don ana yunwa ba mu ƙara muku kuɗi don ana yunwa ba kuma mun muku kyakkyawan masauki saboda abin da kuka faɗa amma ba za mu iya yarda ba sai kun kawo mana shaida ku zo da kanin nan in ba ku zo da shi ba to shikenan ba za mu yi muku awu ba ko ba za mu sauke ku ba kar ko kusa da ƙasar mu kar ku zo inda ba za ku zo da shi ba an ya ufil kaila ala tare ba ku gani bane an ne ni ufil kaila na cika muku mudu wa ana khairul munzilin ni kuma na yi muku masauki na karamci fiyayyen masauki na daraja to duk wannan in ba ku zo min da kanin ku ba wanda zai gaskata wannan magana da kuka faɗi ba to ba zan ba zan muku awu ba nan gaba kuma ba zan ko kusa da ni kar ku zo فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون ثم بكزو من دكان النناك با فلا كيل لكم عندي باكو دواني أو أو جمو wala ta ni ko kusa da gari ko kusa da ƙasa ta ku zo ban yarda da ku ba قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون قالوا سنراود عنه أباه وإنا له لفاعلون suka ce ranka yarda abun yana da wuya baba ba zai iya rabuwa da nan ba mu kuma abin da ka ba mu tsoro cewa ba za ka yi mana awu ba ba za ka saukar da mu ba ko kusa da kasar mu zo ya ba mu tsoro to za mu je dai za mu yi kokari sun rayu da anhu ba za mu matukar kokari wa inna la fa'iluna wallahi za mu yi kokari yadda za mu zo da shi
وقال لفتيته جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون وقال لفتيته جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون shikenan an gama da su kenan yanzu sai aka ce musu za a shirya muku ga dai au an muku to amma ku ku bari a daddaure muku kayan ku yadda zai daidai a taimaka muku a daddaure muku kayan ku sai sarki wato annabi yusuf kayan da suka zo suka zo da su wanda muka sayar musu da wannan abin abincin nan da su to ku cuttusa musu kayan kayan nan a cikin kayan su koma da gida abin dama fatu ne jemammu da takalma da yan kuɗi to sai aka cuttusa musu duk abin da suka zo da suka yi abu da shi din an cusa musu ta inda ba su sani ba a cikin kayan su sun koma da shi dalilin wannan akwai abubuwa guda masu dama na farko dai yana so su dawo kila in suka je suka tadda kayan nan an sa a cikin kayan su saboda gudun duniya da tsoron cin haƙƙin ɗan adam za su watakila mantuwa aka yi za su dawo komai da wannan kaya ma na ɗaya kenan na biyu kuma shi a karamcin annabi yusuf bai kamata da za a kai wa babansa da ƴan uwansa sai ya karɓi kuɗi sannan ya ba su ba bari dai ya ba su a cikin zumunta ya mayar musu da abin da suka kawo a cikin kayansu na uku kuma idan suka je watakila suna so su dawo babu abun babu kuɗin dawowa ba za su sake samun waɗansu fatun ba ko ƴan kuɗin ba ko kuma takalman ba amma in sun samu wannan ko da an manta ne aka sa ko ku a kuskure aka sa in sun dawo da shi ya ishe su awu na gaba kuma duk dai hanyoyin da aka ce an yi yadda za su yi dai su dawo ba yadda za a yi daga wannan ya zan ba su dawo ba ijalu bi za wa qali fidyati ijalu بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون يجيا ما أو سماري ما أو في النبي يوسف kucicci sa musu kayan kayan da suka zo da shi din na cikin kayan awon su watakila in sun koma da shi gida in sun ga kayan su ya koma cikin cikin kayan awu da Allah ya za su gane kayan idan kalabu ila alim in suka koma wajen iyalansu la'allahum yarji'una ko saboda wannan ma dai za su sake dawowa matakila in uban ya riƙe dan ya hana ko da saboda kayan za su dawo فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون da zuwansu sun zo da kayan abinci kayan raƙuma guda goma sai suka ce baba a wannan karon dai gashi mun samu komai da komai amma daga wannan karon muni na an hana mu an hana mu samun awo ba za mu sake samun awo ba sai da sharadi mun je da kanin mu gunyaminu muni amin nalkailu an hana mana awo fa ilma ana akana naktal saboda haka an ce sai mun koma dan uwan bunyaminu ya je an ganshi tukunna mu samu awo in ba mu je da shi ba ba za mu samu awo ba ana muni amin nalkailu fa ilma ana akana naktal wa inna lahu lahafizun wallahi za mu kiyaye shi ba abin da zai same shi sai baban sai ya ce a wa inna lahu lahafizun ku ai kun faɗa ma game da yusufu kun kiyaye shi lokacin za ku tafi da Yusuf haka ce wa ina lahu la hafizuna to yanzu wannan don kun ce ina lahu la hafizuna zan yarda kenan in sake ba ku kamar yadda na amince muku akan wancan bai dawo ba kun ce ya halaka yanzu kuma sake ba ku wannan don don cewa kun ce za ku kiyaye shi zan yarda kenan qala la ma أمنتكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين yanzu kuna tsammanin zan amince da ku kenan ba ku shi sai da irin amincewar da na yi na ba ku wansa kuka je kuka batar min da shi to ai yadda kuka je kuka na amince muku kuka bar da wansa ba zan amince muku ku je ku batar min da shi ba illa kama amintukum ala akhi min qablu zai zama kamar yadda kuka yi mini a wancan karon wannan karon ma haka kuke so ku yi mini ku yi mini daɗin baki wa inna lahu la hafizuna ku je ku batar min da shi wallahu khairun hizza wa arhamur rahimin amma na mai da al'amari na wajen Allah Allah shine mai kiwo Allah zai kiyaye mini shi kuma yadda nake jin tausayinsa duka Allah ya fi ni tausayinsa Allah shine fiyayyen mai kiwo ko ina tare da shi anan gida ma Allah ne yake kiwo mu ko kun tafi da shi can ma Allah ne yake kiwo mu kuma kowane tausayin da nake jin tausayinsa Allah ya fi kowa tausayi wa arhamur rahimin shikenan na yarda amma sai kun yi rantsuwa ba irin wancan karon ba ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيد ذلك كيل يسير ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير أنا أن wannan magana kenan sai babai halarta wajen buɗe kaya an buɗe kaya sai aka tada abin da aka je sayan kayan da shi gashi an mai da shi an cusa a cikin kaya wajadu bi da'atan ruddat ilaihim sai suka tadda kayan da suka je sayen kayan awun da shi an mayar musu da kayan qalu ya abana sai suka ce ya baba ma nabgi me muke nema ko bayar wannan girmamawa da wannan basara ke yayi mana baka ga yadda ya girmama mu da muka ce mu ƴaƴanka ne ko da yake bai yadda ba dai amma da faɗin wannan sai ya ta girmama mu ya ba mu masauki fiye da darajar mu kuma ya ta nuna mana karamci ya mana kyakkyawan awo to gashi kuɗin ma kayan da muka yi awon da shi ma an mayar mana ga fatun da muka je da su jemamu ga takalman da muka je da su ga yan kuɗin duk mayar mana yanzu dai wannan abun awu na raƙumi goma nan duka ya zo mana ne kenan yanzu a kyauta me muke nema bayan wannan baba ai sai ka amince mana ne mu je da wannan karin namu malam zai hazi bi za'atuna ruddu ilaina wa namiru ahlana sai ka ba mu dama saboda mu sake komawa mu je mu yi awo wa iyalanmu wa nahfazu akana kuma za mu kiyaye kaninmu wa nazdadu kaila ba'ir kuma za mu karu da kayan laftun raƙumi yanzu baya ba mutum ɗaya raƙuma biyu kowane mutum laftun raƙumi ɗaya za a bashi to sun je su goma in sun sa komawa ga wannan sai su samu laftu ƙarin laftu kenan ya zama laftun kayan laftun raƙuma goma sha ɗaya kaga baba in yarda idan muka je za mu samu awo mu wa iyalanmu awo mu dawo kuma za mu ƙara ma awon raƙumi guda zai ƙaru akan raƙuma guda goma wani zadu kai laba'ir zalik kailin yasir sai kamar ya ce musu anya zai yiwu ko suka ce ai abu ne mai sauki shi a wurinsa ai abu ne in dai mun je da ƙanin mu to abu ne mai sauki a wurinsa ya mana awo din nan
قال لنرسله معكم حتى توتون موثقا من الله لتاتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوا موثقهم
zai yiwu ko ka ji ai abu ne mai sauki shi a wurin sa ai abu ne in dai mun je da kanin mu abu ne mai sauki a wurin sa ya mana aure din nan
قال لنرسله معكم معكم حتى توتون موثقا من الله لتاتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل
قال لنرسله معكم حتى توتوني موثقا من الله لتاتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل قال سي النبي يعقوب لن هر أبدا لن أرسله معكم حتى توتوني موثقا من الله har abada ba haɗa ku da wannan yaro ba sai kun zo gabana kun yi rantsuwa kun ɗauki alkawari tsakaninku da Allah za ku dawo min da shi sai dai abin da ya same ku duk ya same ku gaba na halaka da ku da shi ba amma ba dai ku dawo ba shi ba ku yi rantsuwa akan haka lan ursilu ma'akum hatta tutuni mawsiqan min Allah la tatunnani bihi ku rantse da Allah za ku dawo min da shi illa an yuhada bikum sai dai in wani abu wanda zai faru duk zai kewaye ya hada duk da ku gabaki daya ba ya zama ku ma ku tsira ba shi ma bai tsira ba amma sai ku ku dawo mini ku sai shi wani abu ya same shi ban yarda ba illa an yuhada bikum falamma ataw mawsiqahum sai suka zo ko suka yi rantsuwa da Allah sun dauki alkawari in Allah ya yarda za su dawo masa da shi lafiya lau sai dai in abu ya faru akan su duk gabaki ɗayan su kamar yadda annabi yaqub ya faɗi da farko cewa akhafu an yakulahu zibu yana jin tsoron kada a tafi da yusuf balle kura ta cinye shi sai ko suka je ba a sake ganin sa ba har yanzu wai kura in ta cinye shi shine ku ya fara faɗi aka ja bakin sa yanzu ku yace illa an yu hada bikum sai dai abun ya hada duk da ku gaba daya to yanzu kuma gashi zai kusan hadawa da su din duk gaba ke dai domin ɗaya ɗansa ba zai dawo ba ɗaya ɗansa za a rike shi ɗaya kuma ba zai dawo ba falamma ata yayin da suka yi rantsuwa suka ba da alkawari suka ce tsakani da Allah za su dawo da shi kara sai annabi ya ce Allahu ala ma naqulu wakil shikenan da ni da ku duka mun bar lamari wannan wannan lamari mun bar shi wa Allah sai yadda yayi ubangiji tabaraka wa ta'ala shine muka dogara da shi alama na ƙulu akan duk abin da muke ce wannan Allah shine madogara Allah kai ku lafiya ya dawo da ku lafiya mu dai mun dogara da Allah in ji annabi annabi ya abu to a ce suna jin suna jin
يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون
أخذ الرئيلة التجانية الرئيلة التجانية إن أنت دباء فكاة كما جيسو با حد أخذ لو تقريبا وبا أقوار مكوة لدينا بكتن الرئيلة التجانية وما ذا أقرأ بكلا إلا في جماعة سامة جماعة ذا جمعة جمعة جمعة وجيبة جمعة بكتن جمعة با سنتابة سنيدة kun karɓa sun yadda za ku iya na za ka da yake tuyon ka ka karɓa dan alhamdulillah na za ka da yake tuyon ka ka karɓa dan ku je ku tambayi malamai malaman tijaniya su ga muku da ake lazimi da wajiba da zikirin juma'a قال الله على ما ذلك اليسير قال نرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتاتونني به الا يحاط بكم فلما اتوا موثقا قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون a lokacin ƙofofin garin misra guda hudu ne kawai to yace ‘ya'yana a wannan karon tun da yake mutane sun riga sun san ku an ɗaiɗa labari ku ‘ya'yan annabi yaƙubu ne jikokin annabi ishaƙa ne jikokin annabi ibrahim mutane za su ido to in kun je shiga garin ku rarrabu kar ku shiga ɗungu gabaki ɗaya ta ƙofa ɗaya ku rarrabu ku shiga daban-daban la tadkhulu min babin wahidin kar ku shiga ta ƙofa ɗaya wadkhulu min abwabin mutafarriqa ku shiga ta ƙofa daban-daban wannan ya yi aiki da ilimin sababi tare da kuma shi masanin Allah ne wato yana jin tsoron wai kada bakin duniya ya kama masa ƴaƴansa kada su yi gaba ɗaya duk waɗannan ƴaƴan mutum ɗaya ne duk waɗannan ƴaƴan mutum ɗaya ne duk waɗannan ƴaƴan mutum ɗaya ne to kai kar kada bakin duniya ya kama masa ƴaƴansa kuma tare da shi annabi ne masanin Allah to irin wannan annaba sukan yi haka don ai koyi da su sukan gane sallallahu alaihi wasallam in zai je yaƙi yakan ɗaura kwalkwali a ka irin maganin maganin harbi din nan kuma ya fi kowa sanin Allah yakan sa silke ya fi kowa sanin Allah to don a koya mutane ilimi na na asbab da ilimi na sanin Allah wata rana wani balarabe ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ajira kuma sai ya gaishe shi yace ya rasulullahi da raƙumi na zo da raƙumina na zo amma na fice shi kawai ban ban dabaibaye shi ba saboda na dogara da Allah yace ka koma ka dabaibaye shi ka dogara da Allah ka koma ka dabaibaye shi ka dogara da Allah shine ka yi da tawakkal tunda Allah yana cewa wa aiddu lahum masadatun min quwwatin min ribatil khayr ku yi tanadi ku yi shiri saboda makiya ku yi tanadi ku yi shiri saboda makiya ku zo hijrakum ku tsaya ko yaushe ku zauna cikin shiri koyaushe ku zauna cikin tanadi alhali kuwa wa Allah fa tawakkalu in kuntum mu'minina idan mutum mumini ne dogara da Allah cikin komai amma a zahirin lamarin ka nuna kai ma mutum ne kamar kowa ka bi wa Allah zanen da ya zana wurin da ya zane ka bi masa zanensa a zahirin al'amari ka mai da kanka kamar mutane amma cikin zuciyar kai mumini ka tabbata duk da komi baya yin komai sabin da Allah ya yi komi baya yin komai sabin da Allah ya yi la tasirin ka'inat in ka ji kishewa ka sha ruwa amma ka kulle a zuciyarka ka san ruwa bai da iko ya kashe maka kishewa amma Allah ya nuna kowa ji kishewa ya sha ruwa in ji Allah kulu wace rabu a'a ka bi umarnin Allah ne wanda yake kowa ji yunwa ya ci abinci in kowa ji kishewa ya sha ruwa kulu wace rabu amma ba su da iko su kashe yunwa su abinci ba su da iko su kashe kishewa su ruwa komai ba da iko ya komai sai Allah amma Allah ya aje abubuwa yana so a bi masa yadda ya aje nan a bi masa to su ku annaba su ne shugabannin mutane su za su koya mutane komai sai kar ku shiga ta kofa ɗaya balle bakin duniya ya kama ku la tadkhulu min babin wahidin wa dkhulu babin mutafarriqa wa ma ughni ankum min Allah min shay wannan magana da nake gaya muku ba kar ku yi tsammanin wai ina muku dabara ne yadda zan kiyaye ku daga kaddaran Allah a'a abin da Allah ya kaddara abin da Allah ya kaddara ba mai hana shi wa ma gudan kuma la min shay in al hukmu illa lillah kowane lamari hukuncin sa yana hannun Allah sai yadda Allah yayi in al hukmu illa lillah in al hukmu illa lillah kowane lamari hukuncin komai da komai yana hannun Allah sai yadda Allah yi komi wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina tafi da Abdullahi Abbasin kaninsa dan baffansa a bayan rakun yace yaro zan ga maka kalmomi kar ka manta da su yace da duk da dukkan halitta ko dai za su taru akan za su amfane ka da wani abu wanda Allah bai rubuta abin zai za ka samu abun ba to ba za su iya baka abin ba da dukkan halitta za su taru ce za su cuce ka da wani abu wanda Allah bai rubuta zai same ka ba ba za su iya ba Allah ya riga ya rubutu ya gama alƙalami har ya bushe duk abin da zai same ka ya an rubuta an gama duk abin da za an rubuta an gama to da manzo Allah yana faɗin irin waɗannan maganganu sai sahabbai suka ce fasimul amali ya rasulullah to ya rasulullah tun da yake komai an riga an gama dan muke wahala muke aiki Allah ya riga aje dan wuta ya riga aje dan aljanna ita aikin da ake yi ne alama ibalu ba kullum muyassaru lima khuliqala ku yi aiki kowa abinda aka rubuta masa din nan shine za ka ga yana yin aiki wanda aka rubuta masa aljanna aikin aljanna za ka ga yana kai wanda aka rubuta masa wuta aikin wutan za ka ga yana kai sai dai kuma karshe Allah mana karshe mai kyau kai ban tsoro cikin karshe Allah mana karshe mai kyau mana karshe mai kyau inil hukmu illa lillah kowane lamari hukuncinsa yana hannun Allah sai yadda Allah ya yi alaihi tawakkaltu ni da yaqubu in ji annabi yaqubu ni da na dogara da Allah wa alaihi fa tawakkal li mutawakkiluna ba ni kadai ba da ni da ku duka da duk kowa ma mumini duka ya dogara da Allah tun komai wa Allah fa tawakkalu in kuntum mu'minin Allah ya ce in dai ku mu'mini ne na gaskiya akan komai ku dogara da Allah ولما دخلوا من حيث أمروا أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حتى ما كان يغني عنهم إلا من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضيها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون فكرا ya sallame su kenan sun tafi suna tafiya sai sun ci zango takwas kamun su iso misra to sun iso misran kenan amma sun shiga ta kofofi daban-daban din kamar yadda babansu ya gaya musu ya umurce su min hazu amarin abuhum Allah ce ko da yake kamar yadda babansu din ya faɗa dai ma kane guni anhu min Allah min shay'in ba ya da iko ya amfane su da komi daga abin da Allah ya kaddara musu maganar sannan da shirin da ya shirya musu nan ba ya kamar yadda ya faɗa ba ya da iko ya amfane su da komai akan abin da Allah ya kaddara musu ma kana yakun yanu min lahi shay illa hajatan fi nafsi yaqub qadhiha sai dai wata bukata ce a zuciyar yaqubu na nuna mutane ilimi an san Allah an san hukuncin Allah ya nuna mutane ya san Allah ya san hukuncin Allah wannan bukata yake so da take zuciyarsa mutane ya san Allah kuma ya san hukuncin Allah ya san kaddar Allah ma kana gunya nu min lamin illa hajatan fi nafsi yaqub qadhiha wa innahu shi annabi yaqub lazu ilmin lima allamnahu kai mutun ne mai yawan ilimi in ji Allah Allah ne bai ce mutun yana da ilimi to ka san wannan mutun bai da dama kenan wajen ilimi haka annaba su daga Allah su karban ilimin su wa innahu lazu ilmin lima allamnahu shi annabi yaqub mutun ne mai yawan ilimi a cikin abin da muka sanar da shi ya san ya san kaddara ya san asbab ya san komi ya ajiye shi inda inda Allah ya ajiye shi walakin na aksarar nasi la ya'lam amma yawancin mutane ba su san Allah ya ba annabawa ilimi mai yawa ba ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون da suka shigo gari goma sha ɗaya tare da kaninsu to shi kenan sai annabi yusuf alaihi salam sai ya musu masauki ya ce masu ba da masauki kowane mutum biyu ku bashi daki daya kowane mutum biyu ku bashi daki daya ko an kawo abinci kowane mutum biyu akoshi daya kowane mutum biyu akoshi daya amma karamin yaron su shi ba komai ko cikin gida a turo shi wajena to shi kenan sai aka shirya ɗakuna guda biyar abinci kowane ɗaki mutum biyu abinci kuma akwai biyar yaro kuma da yake ba da abokin abinci abokin cin abinci a tura shi cikin gida wajen sarki da aka tura shi wajen sarki ya ja shi ya ce ina so in gaya maka asiri inni ana akuka ni ne dan uwankan da aka ce wai kura ta cinye shi ya halaka ni ne ni ne amma kar ka gaya musu kuma duk abin da ya faru kar ranka ya ɓaci yace ai ni ka sai ya tashi rungume wannan sa yace ni kan bazan koma da su ba bazan koma da su ba sai ce to in haka za mu yi sai na yi maka dabara amma kada ranka ya ɓaci sai ce duk abin da za ka yi kai yace to nuna cewa ka yi sata domin hukuncin gidanmu duk wanda ya sata ya zama bawo wanda ya yi wa sata za mu nuna ka yi mana sata za mu riƙe ka saboda hukuncin shari'ar babanmu kowa ya sata ya zama bawan mai sata ko zuwa shekara guda ko ku fiye da haka ita aka shi kenan to shi kenan sai aka shirya musu komai da komai aka sake sa musu lafta musu kaya aka yi komai da komai aka sallame su to annabi yusuf yana da wani kwano na azurfa na shan ruwa aka yi masa zane da karafi masu tsada da shi ke shan ruwa to da wannan lokacin awo ya yi saboda tsoron kada ya ba da wani mudu a canza wani karamin mudu a yi awo a zalunci mutane da shi ce kwanon shansa da shi za a rinka awo ba wanda zai canja shi to shi sai ya ba da wannan kwano da shi ake awo to da aka zo tafiya sai ya gaya wa yaransa ku cusa kwanon nan a cikin kayan karamin kanin nan nasu idan sun fita ku bi su ku yi shela ku ce kai matafiyan nan kun yi sata shi ganin sai aka sa kwano cikin kayan bunyaminu sai aka sallame su sun fita gari sai aka biyo su ayyatul iru innakum lasariqun ya ku wa'annan matafiya wallahi kun yi sata sai suka wai ma za ta fido me aka rasa muka yi satan me aka rasa nafsir zuwa al-malik wani man ja bihim libairin wa nabihi zain abinda muka rasa kwano ne mai tsada irin na sarki lalle ku ka saci kwanon nan amma in kuna musun ku kuka saci kwano duk wanda ya mana kokari ya nuna mana barawon mu muka samu kwanon nan a wurin barawon za mu da tura kuma guda na abinci wato ladansa kenan wato kwano ya zama tsintuwa kenan in kun ce ba sata kuka yi ba a nemo mana duk wanda ya samo wanda ya koye kwano za mu ba shi da tura kuma na abinci wato ya zama tsintuwa kenan ga ladan tsintuwa in ko ba haka ba to kun sata suka ce mu wallahi kowa ya gan mu ya samu ba barayi bane kowa ya gan mu ya samu ba masu banna a bayan kasa bane don barayi su suna banna a bayan kasa inna ma jazaa'u allazina haribuna Allah wa rasulahu wa yas'aluna bi yadi fasadan an yuqtalu kowa ya gan mu ya samu mu ba barayi bane ba mu zo kasan nan don mu yi banna ko mu yi sata ba kowa ya gan mu ya samu ba barayi bane to shikenan tun da haka ne sai bincike kenan ayi ayi shikenan sai aka so ma bincike ba da kanin ba da aka bincika wasu manyan guda goma sai suka ce to wannan kan da yake karami ne a kyale kar a bincika suka ce mu yadda ba ko shi sai an bincika a wannan ne zai dauka wani waye ke a ba mu yadda ba ne ko shi sai an bincika shikenan sai aka ko bincika ga sai ga kwano aka tadda kwano sai suka tsaya suka ce amma kuwa dai ku ƴaƴan rahilu wato ya dukkan su ku da ƴaƴan rahilu kun daɗe kuna ba da kunya haka ma wanka ɓarawo ne yusuf kun daɗe kuna ba da kunya yanzu wannan irin cin mutunci da ba da kunya na ƴaƴan rahilu kun daɗe kuna ba da kunya yusuf ya ji zafi ya ɓoye magana a cikinsa amma zuciya sai ce duk abin da ƴaƴan rahilu suka yi abin da suka yi ya fi muni an tun sharrun makana to shi nan sai aka yi ta jayayya aka yi ta jayayya to yanzu ya za a yi to yanzu a shari'ar ku duk wanda ya sata zai zama bawan wanda aka yi wa sata mu ku anan dokanmu ta misra duk wanda ya sata za a yi masa duka a ninka masa abin da zai biya ninkin abin da ya sata ya biya shine dokar mu amma mu za mu ku shari'a ne da shari'ar gidanku wanda ya sata ya zama bawa shi ke sai suka ce to ranka ya daɗe mu tun da Allah ya haɗa mu da kai mun ga kirkinka kuma wannan yaro da kyar muka samo shi wajen babansa ba yadda za a yi mu koma gida ba tare da yaron nan ba muna roƙon ka tun da ke kai mutumin kirki ne ta inda aka jiya mun ga kai mutumin kirki ne ka taimake mu ka rike ɗayan mu ka ba mu yaro ka ba sauran su koma da ɗayan yaro duk wanda kake so ka kama yace a'a ina ma'adallah an nasu da illa mawajin na ta na inda in kama mutumin da bai mu samu kaya a wajensa ba ai mun zalunci kenan wanda muka samu kayan mu cikin kayan sa shi zake in dai muka bar wanda muka samu kayan cikin kayan sa muka kama wani mun yi zalunci kenan bai faɗi maganar sata ba wanda muka samu kayan mu cikin kayan sa aka buga aka buga suka rasa yadda za su yi sai koma waje ɗaya suna suna meeting suka rabu da abokan tafiya yanzu ya za mu yi wannan abun kunya ya za mu koma gida mu gaya baba ya za mu yi wannan abun kunya shi kenan sai suka ce sai ɗayansu raubilu ya ce ya gaya wa sarki ce to mu ɗin nan zan in baka yarda da abu irin ihu irin namu duk wanda yake garin nan har mace mai ciki sai sai ta zubar da ɗanta yace a ku iran ku abra ba abin da za ku iya sami ko kuna kuna kiran kan kun fi kowa ko ba abin da za ku yi shi ma shi ne ya yi sun suka rasa da za su yi to sai ɗayansu ko rabil ko yahuza ta ce ni dai wallahi ba zan koma gida ga ido na ga baba bayan mun yi rantsuwa ba tare da bunyaminu ba ni dai zan zauna a ƙasar nan ba zan koma ba sai yadda Allah ya yi ba zan koma ba ku koma in kun je wajen baba ku ce masa ba yadda muka iya ɗanka ya yi sata in ka dama ka tambayi garin da aka yi satan in ka dama ka tambayi abokan tafiya kowa ya san sata domin an ga kayan a cikin kayansa amma ba mu san abin da ke boye ba ba abin da za mu hukunci da shi wanda yake ya bayyana ko zai gaya ba haka bismillah
فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون sai ya shirya musu jahaza da larabci wato kana shirya kaya mai kyau akan murna za a kai wani wuri shine jahaza kamar yadda ake shirya wa amarya ya shirya musu kayan murna ya hada musu kaya to sai ya ce a cusa wannan kwanon a cikin kayan karamin karin nasu ya sa kwanon a cikin kayan karamin karin nasu falamma jahazan bi jahazi ja'ala istiqata fi al-akhi thumma azzana muwajjihun ayyatuha al-iri innakum lasariqun sai suka bi su kofar gari sai mai shela ya shela mai kira ya ce ya waɗannan matafiya wallahi kun yi sata
قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون matafiya sai suka juyo wajen masu shela me kuka rasa kuka ce mun yi sata
قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا نفر سواء الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا sai masu shela suka ce abinda muka rasa shi ne kwanon shan ruwa na sarki mudun da ake awo da shi mudun azurfa wanda aka yi masa ado da zinariya shi muka rasa kuma yanzu in kun ce ku sata ba to abun ya zama tsintuwa ku nema mana wanda ya ɓoye mu mai da abin tsintuwa duk wanda ya samo mana wannan kwano a wurin wanda ya ɓoye to za mu ba shi laftun raƙumi guda na abinci ya zama tsintuwa kenan na dan tsintuwa qalu nafsidu wa al-malik wa liman jaa bihi himlu ba'irin wa na bihi za'im wato sanan malamai suka ce wato akan nan an yi maganan ju'uli yin lada mutum ka sa shi aiki ya maka lada ka sa shi noma ka ba shi lada ko ka sa shi neman kayanka da ya bata ka ba shi lada ko ka sa shi tonon rijiya ka ba shi lada to duk daga nan aka samu cewa duk wanda ya samo mana wannan kwano za mu biya shi ladan neman samun neman kwano da samun kwano din nan za mu ba shi da sura kumi guda wa na bihi za ce ni da nake maganan nan na lamunce duk wanda ya samo kwano nan na bashi ألفتم يقول لنا بنتي قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا سي كائن النبي يعقوب سكسي لقد علمتم والله كن سني ما جئنا لنفسد في الأرض بمزوق أسنن دم بيبنا بقى ai sata banna ne a bayan kasa ma jina jus da birni wa ma kunna tarikin ko kadan ba mu yi sata ba sata ba ta kama da irin mu قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا ما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا سي samarin annabi Yusuf sai suka ce to mun bi ku ta hanyar lalama in ba sata kuka yi ba a mai da abin tsintuwa duk wanda ya samo mana za mu ba shi da tura kuma guda amma kun dage ku kun ce ba ku yi sata ba ko ba kayan tsintuwa a hannunku to ba ku yi sata ba ba kayan tsintuwa a hannunku ba ma ji zahu in kuntum kazibin to yanzu wannan magana ta ku in ta in ta zama ƙarya mudu bai zama kayan tsintuwa babu shi a wurinku ko bai zama sata ba ku sata ba za a yi bincike ba tun an yi bincike maganar ku ta zama ƙarya ne sakamakon wanda ya saki wannan mudu قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين قالوا سي متعين النبي يعقوب suka ce mu dai a shari'an mu jaza'uhu sakamakon wannan sa'ata man wujida fi ralihi duk wanda aka samu wannan kwano a cikin kayansa fa huwa jaza'uhu mutumin shine sakamakon wannan satar ya zama bawan wanda aka yi wa satar kenan mu haka yake a wurin mu kazalika najzi zalimin mu haka muke saka wa barayi in barawo yayi sata to ya zama bawan wanda yayi wa sata فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم فبدأ بأوئيتهم قبل وئاء أخيه ثم استخرجها من وئاء أخيه كذلك كنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم shikenan magana duk ta kare dai su waɗannan sun yadda ai kowane bincike su ba barayi bane su ba su bincike kayan kowa sun ɓoye ba su ba barayi bane ai bincike shikenan za a yi bincike yanzu kenan fa bada da ya tim qabla ya yaqini sai aka fara bincike da kayan yan uwansa guda goma nan tun ba iso kan kayan kaninsa ba fa bada da ya tim qabla ya yaqini sun mastakhrajaha min ya yaqini daga ƙarshe an bincika kayan mutum goma duk babu mudu sauran kayan kaninsa to da haka tsaya aka ce to tunda yake an bincika dai ba a samu wannan yaro me zai dauka shikenan an gama suka ce mu yadda shi ma sai an bincika nasa sai ko aka bincika su mastakharaja sai ya fitar da wannan mudu min wi'ayi akhi to nan a larabci sun mastakharajaha zamiri ya zama mu'annasi a can baya kuwa نفكر سواء الملك ولمن جاء به سواء الملك ولمن جاء به مذكري ننكو أنت آه لمن جاء آه ثم استخرجها من وعاء أخيه أقول دليلي shi dai suwa'u lafazinsa muzakkari ne amma in an tuno saboda haka in an faɗe shi muzakkari an yi daidai yanzu kuma su mastakhrajaha ثم استخرجها ذاك تن آه لوكتن ذاك ولما جهزهم بجهل جعل السقاية سيرا لأخيه نم مؤنثين كو جعل السقاية سيرا لأخيه تو wannan siqayatan da mirin siqayata aka dawo da shi nan aka ajiye na suwa'u suwa'u an yi nasa na muzakkari siqayata ko an dawo da nasa nan muannasi sun mastakhraja min ayyafi sai ya fitar da wannan mudu daga cikin kayan kaninsa kazalika kunna li yusuf kaga dai irin dabarar da muka yi wasu kenan Allah nake mana magana dabarar da muka yi wasu kenan duk ya samu ya rike kaninsa ya sallami sauran ƴan uwa su koma gida irin dabarar da muka shirya masa kenan in ji Allah kazalikin nal yusuf to irin waɗannan abubuwa duka sukan zo cikin alqur'ani don a nuna malamai mafita a cikin lamura kamar lokacin da ke biyadika bisan fadri wa kuz biyadika bisan fadri bi wala tanas annabi ayyuba da ya rantsuwa sai ya bugi matarsa bulala ɗari Allah ce to ɗauki tsintsiya guda ɗari ka ɗaure ka buge ta da shi ya ɗauki tsintsiya ɗari ɗin ya buge ta da shi ɗin shike na rantsuwa ta sha to yanzu kuma irin wannan haka ake a samu don a samu mafita irin wannan ai ai wata dabara ta mafita wani ya taɓa zawaje sai na ali da wani mutum ke ina ƙaran wannan yace me yayi maka yace shine ya ga wai yayi mafarki yayi yayi abu kaza da uwata a cikin farki ya jima'i da uwata sai sai wai wai wai ku fita rana in kun je rana kai ta dukan inuwarsa kai ta dukan inuwarsa kai wa inuwarsa bulala ya yi laifi kai ta inuwarsa bulala ya yi laifi kai wa inuwarsa haddi ya yi laifi to irin wannan duka mafita ne kazalika kinna li yusuf ubangiji hanyar da muka yi kenan muka muka shirya wa annabi yusuf yadda zai rike kaninsa ba tare da da da nuna ƙarfin mulki ba ba tare da zubar da jini ba ta ta hanyar dabara muka yi masa yadda zai rike ganinsa ma ka li yakhudha akahu fi dinil maliki illa insha Allah amma da an yi shari'a ne irin ta dokan Misra dinil maliki shari'an Misra shari'an sarki to ba zai rike kanin ba iyaka za a za a sa ne ya biya ninkin tara shikenan sai su tafi da dan uwansu amma tun da yake shari'ar yaqubu aka yi to ba dama ya tafi da shi an masa hanyar rike rike kanin sa kenan ma kan ya kuza ka fi dinin ta Allah sai dai in Allah ya so na fau darajati man nasha ubangiji yake cewa yake cewa muna ɗaukaka darajar wanda muka ga dama mu ɗaukaka darajarsa yarfa Allahu lalina amanu minkum wallazina utul ilma darajati wato annaba Allah yakan ba su ilimi ya ɗaukaka darajarsu annabi Yusuf yadda muka ɗaukaka darajar babansa muka ba shi ilimi wa inna lazu ilmin lima allamnahu haka Yusuf din ma wa inna lazu ilmin lima allamnahu narfa'u darajati man nasha mu ne masu ɗaukaka darajar wanda muka ga dama mu ba shi ɗaukaka kaga da annabi Yusuf bai yi yaƙi ba har yayi ya gama da siyasa yake musuluntar da mutane sarki ne mai siyasa a cikin siyasa in wannan hanyoyin ta nan ne sarkin da ya gada a hannunsa ya musulunta wazirin da ya gada a hannunsa ya musulunta ƴaƴan kurkun da ya samu a cikin kurkun a hannunsa kuma musulunta cikin ta hanyar siyasa ba tare da takobi ba don haka Allah yadda ya ga dama duka haka yake yi waɗansu annaba a haɗa su da wahalan kafirai ai ta yaƙi ai ta yaƙi daga ƙarshe ai ta wahala a kawo bala'i saukar a halakar da kafir a tsayar da annabin da muminai to shi annabi su ta hanyar kansa da hanyar iliminsa da hanyar mulkinsa da hanyar siyasarsa da iya tafiyar da komai da komai ɗinsa ta nan ne ya yaƙi ƙasar ya zama mai da ita ya mai da ita ƙasar musulmi ma kan ya so aka fi dini maliki illa in sha Allah anan sai kutub mai fi zilalul qur'ani yace mutane su yi lura anan kun ji Allah ya ambaci shari'a addini fi dinin maliki to tunda Allah ya ambaci shari'a addini ba in fa an yi addini ga ga aqida ta musulmi ga ibada ta musulmi amma ba ai mu'amala shari'a na musulmi ba fa to ba hada addini ba shari'a ma addini to har inda muke ciki yanzu ba a shari'a da musulunci shari'a da musulunci ko addini ne addini ko baya yarda numinu ba'din wa nakfuru ba'd ba yarda ai imani da wani a kafircewa wani ya muka iya abin da ya faru gare mu irin abin da ya faru da annabi da sahabbai ne zaman su na makka na shekara goma sha uku ga imani ga sallah ga ibada ga karatu ga komai amma Allah bai bani daman ai shari'a ba don hukuma ba ta hannunsu a lokacin to halin da muke ciki kenan yanzu yanzu amerika da kawayenta sun mai da kansu su ne dodon da kowa in yana son zaman lafiya a duniya sai ya musu sujjada in ba kai wa amerika sujjada to baka da zaman lafiya in ka fito fili kace za ka yi shari'ar musulunci yanzu nan abin da suka yi iraq za su yi maka su kawo bam su ta zuba maka wato tun daga alif da ɗari tara kullowar wannan shekara ɗari da take neman karewa ɗin nan kafirai a wancan lokacin sun yi mitin sun ce kamun shekara ta dubu biyu duk ƙoƙarin da za a yi shi kada musulunci ya saura a shafe duk gaba ɗaya ta kowace hanya aka yi ta bugawa aka yi ta yayyanke ƙasar musulmi ana sa iyaka aka yi ta kakkafa makarantun boko ana sa 'ya'yan musulmi ana juyar da tunaninsu haka dai suka mai da musuluncin kamar babbar bishiya babbar bishiya sai suka kira waɗansu mutane suka ba su lada suka ce wannan bishiya ina so ku sare da sunta ku yi shaftare ku tara waje ɗaya ga ladan ku a hannu sauran bishiyar doguwa haka babu ita babu babu da su ba inuwa ba 'ya'ya waɗansu ko ce to wannan bishiyar muke so a tare a faskare ta a tara faskaren waje ɗaya ga ladan ku aka kira waɗansu ka ce muna so ku tumbuke gindin bishiyar daga ƙasa ku yi lebur ku kau da gindin gindin bishiyar ku yi lebur da ƙasa kuna fili ga ladan ku sun kasa abin kashi uku to haka yanzu duniya ta mai da addini a kira waɗansu a lalare su a ce abinda muke so ku zagi waliyai ku zagi sahabbai ku zagi ɗariƙu ku zagi matan manzon Allah kuke duk musulmi kafiri ne sai wanda ya bi zanen da kuka zana to wa'annan su ne masu tsari rassun musulunci su mai da shi ba inuwa ba ƴaƴa ba rishi to wannan aikin su kenan sun gama nasu an ba su lada shikenan sauran bishiyar musulunci a tsaye babu reshe ba inuwa ba tunda ba malamai ba waliye ba babba kowa banza ne kowa mushriki ne aikin sun yi sun gama ai tattare a tara waje daya waɗansu ko sai su zo a ba su ladan wannan itacen da yake tsaye su abin da suke faɗa mutane ba su gane addini ba ai addini ba sallah ne addini ba wato addini a zuci yake kai dai ka aikata alheri ka aikata alheri ba wai sallah ne shine addini ba su annabawa ma da ake ce kaza kaza kaza kaza kaza ana maganan annaba an wuce maganan waliyyi da sahabbai a sassoki annabawan amma wai ana son Allah ana tare da shi to shi wannan ko sun sare wannan itace sun yi faskare sun aje waje daya sai mutanen masu ake da China da Rasha sai su za su ce ai maganar Allah ma da ake maganar sa ai maganar mutan da ne me kaza ne kaza me ce take yin kaza definitely in hada kaza da kaza definitely za a samu kaza kaza da kaza in hada definitely za a yi kaza maganar Allah maganar mutan da ne masu hawan raƙumi suke wannan lokacin ba tunani hankali bai zo ba yanzu ilimi ya zo an gane komai da komai kaza ne yake yin kaza shikenan Allah gaba ke da cewa babu shi har Allah yake ta abillahi shak saboda haka yanzu an kasa addinin kashi uku masu sare da su daban su ne masu zagin waliyai da sahabbai da matan manzon Allah da kafirta musulmi masu sare itacen daban su ne masu jan giya ba sa sallah amma su wai musulmi ne da kuma su tumbuke gindin suna wasu ba su da Allah Allah kiyaye mu kiyaye addinin mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam amin na fa darajatu min nashafa kulli bi ilmin alim Allah mana gafara Allah ji kanmu Allah ji iyayen mu iyayen mu da malaman mu da malaman malaman Allah da haka su yana mu da alheri Allah ji kanmu maza da mata rayayyu da matattu albarka na sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi mutane addinin mu Allah ya yi imanin mu Allah ya yi kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya Allah ya taimaki masu taimakon mu masu neman addu'a wurin mu Allah biya bukata biya bukatun abinda muke nema duniya da lahira Allah ba mu abinda muke tsoro duniya da lahira Allah kiyaye mu albarka na sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim حرام علينا ملك الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق والهدى والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله السلام عليكم